الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafin mai albarka littafin al'aƙidatu bahawiyya wanda kuma wannan shine majalisi na biyu a cikin karatunmu na yau wanda kuma shine majalisi na uku a jerin majalis na karatunmu na wannan littafi mai albarka a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin gabar da malam ya ce wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadha al-isma qabla ihya'ihim kadhalika istahaqqa isma al-khaliqi qabla insha'ihim a ƙarƙashin wannan gaba mu kwana wanda a yau insha Allah ta'ala a wannan karatu za mu tashi daga zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir na'am
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمة الله عليه ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم ذلك malam ya ce wancananka abubuwan nan da aka ambata a baya na abin da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala shine al-khaliq shine mahalicci kuma ya cancanci wannan suna tun kafin ya halitta halittu shine al-bari'u makagi kuma ya cancanci wannan suna tun kafin ya kaga halitta shine ar-raziqu shine al-muhyi tun kafin ma ya halitta halittu din gabaki ɗayan su da sauransu ya ce bi annahu qadirun ala kulli shay bi annahu haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala shi din qadirun ala kulli shay mai iko ne akan dukkan komai ba wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ga damar kasancewar wannan abu ya zamanto ya wahalta ga Allah Allah qadirun ne akan komai ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wato Allah tabaraka wa ta'ala yayi haka Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir saboda kusancewa hakika Allah tabaraka wa ta'ala shi mai iko ne akan dukkan komai komai wato mai girma ba shi da girma mai wahala ba shi da wahala komai Allah ta'ala mai iko ne akan shi wa kullu shay'in ilaihi faqirun sannan kuma wa kullu shay'in komai dukkan komai gabaki da cikin mutane yake aljannu yake mala'ikai sauran halittu na Allah tabaraka wa ta'ala ne faqirun ilaihi mabukaci ne zuwa ga Allah inda Allah tabaraka wa ta'ala zai karkade hannunsa daga kulawa da wannan halittar daidai gulgudan sai gunda da ya halaka wannan halittar ba wani wanda zai ce la ya hataju ila rabbi amma Allah tabaraka wa ta'ala shi laisa lahu hajatun ilaina ba shi da wata bukata zuwa garin baya bukatar komai a wajenmu amma ba wani wanda baya bukatar abubuwa da yawa a wajen Allah ba wai abu ɗaya ba kowa daga cikin bayin Allah mabukaci ne zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata ku ne ainihin talakawa mabukata zuwa ga Allah Allah ta'ala shine alkaniyu mawadaci wanda la yahtaju ila shay'in minkum baya bukatar komai a wajenku sannan kuma alhamid shine abin yabo a cikin aikinsa wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum kuma la yakunu amsalakum Allah ta'ala shine mawadaci ku ne mabukata duk wani mawadaci wadatar shi bata kayyace ba shi yanzu baya bukatar komai a wajen Allah ya yi kaza duk wadatar mai wadata talaka ne a wajen Allah yana bukata a wajen Allah sawa'an abinda kai kake bukata la'alla shi ma shi yake bukata kuma dole ku yi tarayya akan abubuwa guda da yawa farko kaga lafiya duk wanda ba shi da lafiya yana bukatar ne lafiya kuma lafiya da rashin lafiya Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda idan da adam yana rashin lafiya Allah yake ba shi lafiya wa idza maridtu wa huwa yashfi ash-shifa'u min Allah subhanahu wa ta'ala inni la ashfi ahadan inna ma yashfi Allah kamar yanda al-gulam ya faɗa hadithin suhaib ibn sinan ar-rumi wanda yana cikin sahihu muslim hadithi mai tsawo na kissar ashabul ukhdud wanda al-gulam sarki ya ce da shi ai bunayya kad balaga min min sihrika ma tubriqu al-akmaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al fa qala inni la ashfi ahadan inna ma yashfi Allah Allah tabaaraka wa ta'ala shine yake warkaswa Allah shine mai arzutawa kuma arziki ba wai shine kuɗi kadai ba kuɗi ba shine arziki ba yawanci za a ga cewa idan mutum aka ce yana da kai arziki da Allah abin da muke kallo shine kuɗi lalle kuɗi yana ɗaya daga cikin arziki amma ba shine arziki ba saboda arziki abubuwa da yawa ne Allah idan ya arzuta ka da lafiya wanda ba su da lafiya sai ka tafi likita wanda baya da lafiya shi ya san kimar lafiya masu lafiya ba kowa bane yake gane kimar lafiya ba kowa bane yake gane cewa babban arziki ne Allah ya mishi wani za ga cewa gashi Allah ya bar shi da lafiya Allah ya bar shi da kwanciyar hankali amma saboda dan abin hannu ba shi da hankalin shi ya tashi ta dalilin wannan hal ya dinga rashin lafiya ta dalilin wannan harka ga yara ne saboda ba shi da kudi shi gane yake kuma in mai magana a wani kana cikin arziki cewa la talaka ne ba ni da arzikin komai Allah ya baka arziki na lafiya wanda lafiya din nan ba wai jarin talaka ba ce kadai har masu kudin da ita suke tutiya idan aka ce mutum baya da lafiya yau za a ga cewa inda akwai yan uwan shi na nesa na kauye da kaza za a ta kiran su ya'yan shi to kuma matso dai babu ba shi da lafiya da kuwa ya tafi yana uzurin shi ashe arziki ne sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana daga cikin addu'ar da idan mutum ya musulunta bayan ya karantar da shi sallah yana karantar da shi wani addu'a kamar yadda hadithin Tariq ibn Ashim al-Ashja'i wanda yana cikin sahih Muslim ya tabbatar yace wato wani mutum yace ya Rasulullah allimni kayfa aqulu hina as'alu rabbi barakallahu Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni a cikin wata riwaya wahadi ne wa yajma'u asabi'ahu illa al-ibham fa inna ha'ula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka wato Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wannan addu'a ita ce wanda ma'aiki alayhi salatu wassalam idan dan adam aso idan mutum musulunta yake karantar da shi kuma gashi ya tabbata cikin sayyid muslim dan hadithan sa'ad ibn abi waqas wani dan karkara zai ce ya rasulullahi allimni kalaman aqulu qala qul la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني gane da kyau wato wannan arziki ba wai shine Allah ya baka kuɗi ba har ma yake alayhi salatu wassalam addu'ar da yake shine Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hashurni fi zumratil masakin kuma kai kanka kasan cewa ma'aiki inda har wadata arziki yake bukata na kudi wannan ya yi kaɗan arziki ya kasa zo mishi arziki kaskanci ne a wajen ma'aiki a ce gashi ma'aiki yana son arziki na kudi amma kuma a ce ya mutu har da bashi dir'uhu marhuna ashe ba wai kudi ba ne arziki ma'aiki alaihi salatu wassalamu addu'ar da yake lalle amsashiya ce akwai addu'o'in da ya Allah ce bai amsa mishi ba amma baya daga cikin addu'ar da ya Allah bai amsa mishi ba da yace Allahumma arzuqni ashe tunda ma'aiki ya mutu ya koma ga Allah ya zama to dirhu marhuna inda yahudiyin kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisin na Aisha wannan yana nuni akan arziki wanda mu muke gani shine arziki ba shi bane arzikin da yake cikakken arziki akwai abin da mu muke gani shine kaza amma kuma ba shi bane kaza zala ce laysa gina an kasratil ar walakin lil gina gina nafs hadisin abu huraira wanda yana cikin bukhari da muslim wadata ba ita ce yawan tarin fulo ba ba ita ce yawan tarin filaye ba ba ita ce yawan tarin gidaje ba ba ita ce yawan tarin kudi a cikin kwanta da sauransu ba wadatar zuci ita ce wadata wanda take almahamuda ita ce wanda ya kamata a ce bawa ya roƙa ومن يستغني يغنيه الله حديث أبو سعيد الخدري أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أعطاء خيرا وأوسع من الصبر من قال ده كيو ذاك أرزقي shine Allah ta'ala ya barka cikin kwanciyar hankali Allah ta'ala ya hore maka abin da ɗan uwanka ba zai maka dariya ba makiya ba za su maka dariya ba magana da kyau saboda akwai makiya na kusa akwai ko makiya na nesa akwai makiya na zahiri akwai makiya na baɗini to kowanne Allah ta'ala ya zamanto ya kare maka su ya tabbata cikin sunan na al-Imam Tirmidhi al-Jami' Tirmidhi Mazala sallallahu Alaihi wasallama ce mana asubaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yawmihi fa ka'anna ma hizata lahu ad-dunya bi hazafiya ashe arziki ba shi bane ce kana da tarin kudi da yawa mazala ce dukkan wanda ya waye gari a cikin ku aminan fi sirbihi yana amintacce a cikin jama'ar shi baya shayun komai baya jin tsoron komai kuma gangan jikin shi lafiya kalau sannan yana da abin da zai ci a wannan rana ba wai abin da zai ci ba a wannan wata ba a wannan rana ya mallaki abin da zai ci dan shikaho shi kilo ɗaya biyu da ɗan wani tala ɗari shi wanda za a siyo kayan miya da sauransu ya mallaki wannan lalace ka anna ma hizatul hudunya bi hazafiriha tamkar an tattara mai duniya ce gabaki ɗaya da sassanta gabaki ɗaya to amma mun za ga cewa wani ya mallaki abin da zai ci tsawon sati guda ma amma duk da haka kawai in ya zo shi kawai shi yana cikin fukara'u yana cikin fukara'u kuma la'alla ma in ya dan daga kafa za a duka ce mishi ma bai da labatiya ga ga ba kyauta mishi ba eh ba kyauta mishi ba saboda Allah eh eh yawa ba bai da labatiya bai kamata ba mutumin da ya mallaki abin da zai ci na rana ɗaya ma ai mazala ce fa ka annama hizata lahu dunya to ina kuma mutumin da ya mallaki abin da zai ci na sati guda ko na kwana goma ko na ashirin ko na sama da wata ɗaya a gawa min babu aula ya zama to ya fi ƙarfin wannan suna mun gane da kyau wa kullu amrin alaihi yasiru sannan kuma wa kullu amrin dukkan al'amari kowane al'amari ga baki ɗaya yasirun alaihi abu ne mai sauƙi a wajen Allah duk wani abu wanda kai kake gani abu ne mai wahala wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abu ne wanda yake mai sauki ma'aiki alaihi salatu wassalam mu'az dan jabal ya tambaye shi ya ce rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yub'idni minan nar fa qala alaihi salatu wassalam laqad sa'alta ana azimin wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alaihi wannan hadisi ma ya haddace shi eh
ما هذه سؤال أقول له هي
حفظه أنت سأقول لك الأنسوى الأبيض كهذا تيش
نسوا إلا حفظوا جميعا تقريبا نسوا فقط وإلا حفظوا الأروان له هي تقريبا السيارة عليه ما شاء الله shi yasa muraja tana da muhimmanci yau yana da kyau idan ka haddace abu in baka muraja sako to za ka gani wata ranka ne mai shi ka rasa shi qur'ani dai kaga wanda Allah ya ce wala qad yassarna alqur'ana lizikri to maza Allah ya ce ta'ahadu hadal qur'an to ina kuma abin da kai ka san ba a tukurin shi yanzu za ka ji an kunna lasabi ka ana karatun qur'ani in kai ba karanta ba za ka ji ana yi ko to amma ba za ka ji an kunna kawai lasabi ka ba ana karatun hadisi kaga dole sai kai al'arabu wani nauyi din ba wata laraba da zaka zan ce wani ga wata laraba da ake ta karanta al'arabu wani nauyi in kai ba karanta ba zaka ji ana to kaga wannan yana buƙatar ka dinga muraja'ansa ka dinga muraja'ansa kuma al-hadith yana da kyau a matsayin mu na musulmai wanda Allah ta'ala ya bambanta mu da sauran mutane Allah ya arzuta mu da haddata alqur'ani to zamanto mun hada alqur'ani da sobansa shine al-masdaru tsani kenan mun hada alqur'ani da sunna ya zama to mu ba da himma wajen hadda sunna bayan ka haddace alqur'ani abinda zai ƙara maka wato dalilai shine haddacewa sunna wa khasatan as-sahihain bukhari da muslim man hafiza as-sahihaini qawiyat hujjatuhu eh duk wanda ya haddace bukhari da muslim ko to zaka ji in ya kawo maka magana zai kawo maka aya da hadisi da kaza da kaza da kaza saboda as-sahihani gaskiya yana da muhimmanci a ce mun haddace su a yanzu muna matasa din nan kuma muna da lokaci muna da lokaci in dai Allah ta'ala ya kaddara mutum ya shekara biyar a gaba in dai ya kama jiki sai haini sai ya maida shi kamar yadda aka ce ka karanta alqur'ani aka kawo maka alamtar ilal ladina baddalu ko ba za ka dinga daga ido ba kana haka kana haka in dai ka yi hadda mai kyau da haka ce cikin suratu ibrahim take kuma ita ce rubu'i na ƙarshe cikin afaman ya alam to haka idan aka kama ka hadith za ka ce cikin juz'i kaza yake kuma cikin kitabu kaza yake kuma shine kusan safa ta ƙarshe haka alhamdulillah dai kai wani aika ya kokari ba sai ya zama to ka rubuta shi ba da da hannu ka ka je a maka photocopy eh a kama jiki da amma gaskiya ba wani abin da yake da wahala a wajen Allah duk abin da haka cewa su Bukhari da su al-Imam Ibn Hajar da sauransu su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda haka sunan su ya shahara a duniya ba da ilimi aka haife su ba yanda Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wannan nakira ce fi siyaqin nafi wannan kiratu fi siyaqin nafi masha Allah la ta'lamuna shay'an kaga la ta zo ta kuma sai Allah ya ce shay'an ba ku san komai ba kuma akhrajakum ya fitar da ku min buduni ummahatikum ba wai mu Hausa kada yake nufi ba ba mu bakaƙe kada yake nufi ba kowa da kowa ya shiga karkashin wannan ayar al-Imam Abu Hanifa yake cewa kuntu balidan fa akhrajatni al-mu'adhaba na kasance da duku ne amma da woma akan karatu sai ya fitar da ni daga cikin duka yasa da cikin masu ganewa ashe in kana tunanin cewa fahimtar ka yar kadanci kana ganin cewa ga wani ana mai karatu shi biyawa ɗaya biyu ya gane kai kuma sai a maka biya biyar da kyata za ka iya maimaita za ka iya kawa karatun daidai ka tafi haka in dai kana muwazaba wala ya sai wataran ka ka fita daga cikin sahun wanda ake cewa dukaye ne dolaye ne a makaranta an koma yana ɗaya daga cikin wanda ake kiran su in aka zo aka yi baƙi shi za a kira a ce yi mana ɗan jawabi kaɗan al'imamul bukhari an tambaye shi akan maganin karatu ya ba da lakanin da mutum zai rubuta ya sha ya zamanta ya yi karatu sai ai maganin karatu shi ne mudawa mutum nazar fi likita ya ta kama jiki kama jiki shi ne maganin karatu amma duk wani magani da za a baka inda ba ka karatu ko ba zai tasiri a tattare da kai maganin shi ne mudawa mutum nazar a tarra ka kawai yawanci kawai shi ne aikinka to ana sawa a nan da shekara ashirin shekara talatin da zuwa shekara arba'in dare da lafiya da zaman to kaɗan san wani abu kaɗan a addini wa kullu amrin alaihi yasiru kowane al'amari mai sauƙi ne a wajen Allah wallahi yanzu idan mutum ya ce yana so ya haddace Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi na Sa'i Ibn Majah ko wallahi wallahi ba abu ne mai wahala a wajen Allah ba abu ne mai tsanani kawai tsari yake bukata tsari yake bukata akwai wanda ba su wuce shekara 20 ba sun haddace waɗannan littattafan akwai waɗanda ba su wuce shekara sha takwas ba sun haddace bukhari da musulmi kuma hadda wanda take mutina hadda mai kyau ba wai hadda ba wanda take jigari-jigari wani za ka karatun shi na ƙur'ani ba hadda tashi wala ba za ka iya tsare shi ba kai tsaye ka ce za ka mai jarrabawa sai ya ce bai shirya ba a ƙur'ani ma za ka wa mutum jarrabawa ce bai shirya ba to ina kuma ka ce za ka mai a hadisi ai ka ga min babu aula ce maka bai shirya ba a ƙur'ani ka ce za akwai jarrabawa ce malamu ko ba za a yi jarrabawa yana har yanzu shi ƙur'anin nashi ma ba wai a haddace ba ne yake amma kuma su ne ake sa cikin hufazu ana haka zo ana bikin buɗe bikin makaranta wanda suka haddace alƙur'ani za a zara mutum ashirin la'alla akwai wanda ma sun yan shi rauni a cikin mutum ashirin ɗin nan amma kuma ka ce za ka yi jarrabawa yau sai wala malam ya yi an tsananta da yawa ba a gaya mana ba tun nan da sati ɗaya mu shirya ashe ba ka da hadda na da wanda shi ne asiru bi haisus ta kallatar ka'ibi wa yanzu da ina azil wa yudufanu fi kabari duk inda aka tare ka aka ce to akwai akwai musafa ta qur'ani zaka ce bismillah ina za a kama ka ce ka ba da daga inda kake so wannan kai karatu kenan wanda ba kwana kwani amma kai karatu ka haddace qur'ani an zo ana musafa an kama wani guri ka ce to wani uzuri ya girbo maka za ka tafi gida kafa kawai kaga ba inda kai muraja bane a nan wallahi ka kama jiki in aka ce maka kana daga cikin wanda suke hufazu wallahi jara aka maka jara aka maka ba ka hufazu ba suke mu kama jiki da kyau karatu na qur'ani ba sai an tsaya mana ba yanzu mun yi wayan da ba sai an ce mana ba in kaga mutum ana ce mishi ya yaro ne babba ya fi ƙarfin wannan mutane suna barci ka tashi ka kama jiki bayan ka gama ƙur'ani ka ji ko'ina dak za ka iya karanta ko'ina kamar yadda kake karanta fatiha to kuma a lokacin kuma sai ka yi ƙoƙari wajen haddasa na kalka bari niyyarka ta mutu yadda kake ɗan bana bakwai a haddan ƙur'ani to ka zamanto ɗan bana bakwai a haddasa na sai ya zamanto ita ba ka mata dukan da ko ina kace so ka kamu za ka iya kamowa mu kama jiki yanwa wa kullu amrin alaihi yasirun to wannan shi ma ya shiga ciki eh ayi hakuri amma na taba ku da yawa la yahtaju ila shay'in Allah subhanahu wa ta'ala baya bukatuwa zuwa ga komai a wajen bayinsa laisa kamithlihi shay'un ba wani abu tamkar Allah ba wani abu wanda yake kama da Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan laisa ka mithlihi shay'un malamai sun mata fassara guda uku amma fassarar da tafi kamar yadda malamai suka faɗa shine laisa shay'un mithlahu ba wani abu tamkar Allah subhanahu wataala mun gane wannan ita ce fassarar da da zaka yi ta ita ya zama to kaf din nan sila ne mun gane da kyau to akwai waɗanda suke ganin cewa laisa ka mithlihi shay'un din nan kaf din yana aiki laisa shay'un ba wani abu wanda yake kamithlihi kamar ubangiji wanda yake kama da Allah to ba wani abu tamkar Allah wa huwa samiul basir Allah ta'ala shine mai ji shine kuma mai gani wato ji wanda yake cikakken ji yana sama ta bakwai yana saman al'arshi mun gane da kyau can sama kenan bayan sama ta bakwai katar da alkursi ga ruwa ga al'arshi sannan Allah yana kan al'arshi amma yana jin duk abin da yake wakana a cikin bayansa ba wani abu da yake buya a gare shi da na isha radiyallahu anha ta ce alkhairan Allah su yawaita wanda jin shi ya yarwaci komai ta ce wallahi ni ina cikin ɗaki lokacin da wannan na na haulatu ta kawo kukan mijinta aus ibn samit akan yanayin da ta samu kanta da shi gashi sun tara iyali amma kuma gashi ya mata zihari ta ce wallahi ina jin hirarta wata hirar tana boyuwa a gare ni saboda ba ta daga muryarta amma Allah ce kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha saboda jin Allah ba irin ji bane namu sannan kuma ganin Allah Allah ta'ala yana ganin komai shi yasa huwa ma'akum da Allah ya ce huwa ma'akum bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi yana tare da ku da jinsa da ganin shi da kuma iliminsa duk abin da kuke aikata ba wani abin da yake layin cewa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ma'iyya ce wanda take amma akwai kuma ma'iyya wanda take khassa wanda akwai ayoyi da hadisai wanda suke goyon bayanta idan mun je gurin za mu tattauna akan ta insha Allah ta'ala na'am خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته خلق الخلق بعلمه الله تبارك وتعالى يا هل تهل تولي دجككن سننسا wato ya halitta halittu kuma yana da masaniya game da abin da ya halitta ɗin gabaki ɗaya ba wani abu wanda yake hal yake cikin halittunsa wanda Allah bai san da shi ba ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ku saurara ku ji Allah tabaraka wa ta'ala ya san dukkan abin da ya halitta sannan kuma Allah shine al-latif al-khabir shine mai tafsasawa ga bayinsa shi ne mai ba da labari game da abin da bayinsa suka ƙudurce a zuci tamkar yadda yake ba da labarin abin da bayin shi suka aikata a bayyane alhabir shi ne wanda ya san abin da yake ɓoye tamkar yadda ya san abin da yake bayyane to Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta halittu ga baki daya kuma bi ilmihi da saninsa kan abubuwan da halittu din suke aikatawa wani sai ga cewa halittar da Allah tabaraka wa ta'ala ya a ciki akwai fandararru akwai yan ta'adda da sauransu Allah ya san da su ba wani dan ta'adda wanda ya boye ga Allah ba wai abin da dan ta'adda yake aikata ba hatta abin da ya kudirce a zuciyar shi Allah ta'ala ya san da shi wato Allah tabaraka wa ta'ala yana yi musu talala ne mai kamar saki da Allah akwai waɗanda ya hataduna akwai kuma waɗanda suke ghairu mutadin akwai wanda za su shiryu akwai kuma wanda ba za su shiryu ba to wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shiryar su haka cewa sun ɗauki lokaci mai tsawo rana ɗaya Allah ta'ala ya kaddara su shiryu akwai kuma wanda Allah ta'ala bai kaddara za su shiryu ba sai ya zamanto wannan ta'khiri da yake yi musu wato saboda yawan azaba kenan a ma'aiki alayhi salatu wassalam yace la yatamanna ahadukum al-maut fala'allahu imamu sinan fala'allahu yazdad wa imamu si'an fala'allahu yasta'tib zala ce kada kowa daga cikin ku ya dinga fatan mutuwa ɗayan biyu ne imma ya zamanto mai kyautatawa ne to ana sawa a ran zai ƙara alheri yanzu ɗan adam idan ya rasu inda za a tambaye shi me yake so a mai zai ce a ba shi damar ya dawo duniya ya sallah ta nafila raka'a biyu saboda nafila raka'a biyu girmanta a wajen Allah subhanahu wata'ala da yadda take kara ba wa matsayi to ina mutumin da kuma yana da rai saboda ya shiga cikin wani hali na rashi ya dinga fata Allah ya amshiransa ya mutu Allah ya amshiransa ya ce ya huta ai wannan cikin jarrabawar da kake shi ma kanshi ibada ne saboda wa nabluukum bisharri wal khairi fitna duk yanda bawa ya samu kai cikin hali hali mai kyau ko kishiyarsa ya gode wa Allah idan kana cikin hali mai kyau ka gode wa Allah sai ya zama to amruka khairul lak mai ce alayhi salatu wassalam ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khair in asabatuhu wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabatuhu darra sabara fa kana khairan lah hadithin suhaib ibn sinan wanda yana cikin sayyid muslim lalace yi mamaki matukar mamaki game da lamarin mu'mini al'amarin sa gabaki da alheri ne a gare shi kuma ba wanda yake samun wannan ya zamanto tabariya mai baki biyu ko ina ya faɗi shi daidai ne in ban da mumi in alheri ya same shi zai gode to hakan din sai ya zama to shine mafi alkhairi a gare shi inna wato la in shakartum la azidannakum wa yana asabatu darra sabara idan wahala ta same shi tsanani ya same shi sai ya hakuri kuma hakan din sai ya zama to shine alkhairi a gare shi inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ta ko ina ya fadi shi mumini bai yi asara ba in ka faɗo cikin wanda Allah ta'ala ya ƙaddara al'agan ya uni ba ka yi asara ba in ka faɗo cikin waɗanda suke wanda Allah ta'ala wallahu ya kabidu wa ya busu ne kana cikin wanda Allah ya yi kabidu dinsu to kai ma dai ba ka yi asara ba saboda talaka yana riga ya ɗan mawadaci shiga aljanna da shekara arba'in kaga a ce mutum sai ka shiga aljanna ka shekara arba'in ciki sannan mawadata za su shiga a yi kaga abin mai daɗi ne wata rana kamar yadda yake cikin sahihu muslim abdurrahman as-sulami ko wani makamancinsa ya ce ina wajen abdullahi ɗan abubuwan la'as sai wani zo ya ce mai ne mawadaci ne ka taimaka mu sai ya ce hallaka mar'atun kana da iyali ya ce kwarai yana da iyali ya ce wahallaka maskanun taskanu taskunu ya ce kana da mazauni ya ce kwarai ya ce fa'anta min al'agani ya yi kai mawadaci ne in dai kana da mace wanda ta awi ilaiha kuma kana da mazauni mazauni wanda kake zama hankalinka a kwance baka biyan gidan haya ko kuma kana biyan gidan haya Allah ya hore maka abin da zai shigo maka na ka biya hayan nan go ce to kai mawadaci ne sai to wa inna li khadiman hakanan bayan wannan ina da yaron da yake ma'aike ce fa anta minal muluk kai ka mafi karfin mawadata kai yanzu sarki ne ta yanzu ka ga mu wallahi ba haka ne ba wannan a zamanin tabi'ai ya ce in dai kana da guda biyu nan ga mata alhamdulillah ba gwamro ba ne kai wani za ga mata biyu gare shi wani uku wani hudu wani kuma ɗaya to eh eh to kaga alhamdulillah wani kuma za a ga gidan ma ba ɗaya gare shi za ce riba eh yawa ba za a ce ba babu to amma kuma duk da haka bai kamata a ce kuma a yi raki ba fa anta min al'agani yayi eh wannan magana tabi'i ce a magana sahabi ce kuma tabi'i ne mai tambayar mun gane da kyau wa qaddara lahum aqdara Allah tabaaraka wa ta'ala shine ya yanka musu kaddarori nasu kowa daga cikin bayin Allah wato Allah ya yanka iya abinda zai samu a wannan gida na duniya mai kyau ko kishiyarsa mun gane da kyau alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira Allah ta'ala shine ya halitta komai da komai kuma shine ya kaddara mai iya gurgudan abin da zai yi a duniyan nan da abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai samu mai kyau ko maras kyau da kaza da kaza ya kaddarawa wato yin imani da kaddara kenan inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ya tabbata cikin sahihu muslim hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace jaa mushriku قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر sannan kuma ya tabbata cikin sayo muslim din daga Abdullahi dan Umar maiki alaihi salatu wassalam yace kullu shay'in bi qadar hatta al-ajzi wal kais yace komai dinnan da ka gani a duniya da kaddarawar Allah ne har ma gajiyawa kaga wani bai ci jarrabawa ba wani gashi ana mai karatu amma kuma ba hankalinsa ba a wurin karatun ba yana zuwa kasuwa hankalin shi ba a kasuwar ba ga kuma wani da kai da hankali da nutsuwa da sauransu wannan shi ma daga Allah ne kaddarawa shi haka Allah ya kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'ala fa inna law taftahu amala shaytan hadithin abu huraira wannan yana cikin sahih muslim to maiki alaihi salatu wassalam yayi magana game da abin da ya shafi kaddara cikin hadithin abdullahi da amr kataballahu maqadir al-khalaiqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان, وكان أرشه على الماء وقدر لهم أقدارا الله تعالى شين ينكا مسو wato abubuwan da za su aikata a wannan gida na duniya imani da kaddara yana ɗaya daga cikin rukunai na imani ko kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira wannan na cikin sahih Muslim da sahih Bukhari da Muslim hadisin Abdullah Umar dan Khattab yana cikin sahih Muslim da kuma sauran waɗansu daga cikin hadisai wanda suke magana akan imani da ƙaddara. Wa daraba lahum ajala Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa bayin shi ajalillika na idan lokacinsu ya yi Allah ta'ala ya abshiransu ba wani wanda yake ficewa lokacinsa wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun sannan kuma ya tabbata cikin sayahu muslim hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi dan mas'ud yace qalat ummu habibata nana ummu habiba ya lamma yake alaihi salatu wassalam tace allahumma majji'ni bi zawji rasulillahi wa bi abi abi sufyan wa bi akhi muawiyata فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موضوعة وفي رواية وأرزاق مقسومة وأيام معدودة لا يعجل منها شيئا قبل حله ولا يؤخر شيئا منها بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك عبد الله بن مسعود يتي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تتي الله كجير دني دادي ta hanyar ka dawamar min da mijina mahaifi alayhi salatu wassalam da kuma mahaifina Abu Sufyan da kuma dan uwana Muawiya a ce kullum muna tare Allah ya ce da na umma habiba ce da ai dadin ya mikewa wannan tambayar da kike abu ne wanda ke nace sa'alcin lahabi ya jalin madrubati wannan duk roƙon nan da kike ba Allah ba zai bar miki su ba saboda kowanne akwai lokacin da Allah ya rubuta mai zai wa asarin mawdu'atin da kuma takuna wanda suke abin takawa mutuwa wannan sunna ce ta kowa da kowa ta duk wani mai rai kullu nafsin za'iqatul maut tamanna rijalun ana amuta fa in amut fatilka sabilul lastu fiha bi awhadi aka al-imam shafi ya fara sannan kuma wa arzakin maqsuma da arziki wanda Allah ta'ala ya raba ga bayinsa da kuma ayyamin ma'dudat kwanaki waɗanda suke ababen kidayawa wanda Allah baya jinkirta wani bayan lokacinsa ya yi kamar yadda baya gaggauta wani kafin lokacinsa yi duk wanda ke ga ya kwana to Allah ya kaddara dama sai ya kwana wanda ke ga ya rasu Allah ya kaddara dama ba zai kwana ba don haka wannan addu'a ta ce ba za ta sa ba a ce da ni da mahaifinki da ɗan uwanki a bar miki a bar miki mu saboda ke ki ji daɗi don lokacin mu ya kuma ba tare za mu tafi ba duk wanda lokacin shi shi zai fara tafiya la'alla ce ki fara tafiya sannan ne sannan su sannan kaza shi ne ce walau sa'alcin la an yi afiyaki min azabin fil kabar wa azabin fil nari la kana khairan laki dan kin ce Allah ya kare ki daga azaba ta kabari ya baki lafiya ya kare ki daga azaba ta wuta da hakan din yafi alkhairi amma dai waɗannan abubuwan da kika faɗa abu dai wanda ba zai ba shine wa daraba lahum ajalan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa bayinsa lokuta idan lokacinsu ya yi kowa idan lokacin shi ya yi bai tafi da yaƙi da yaso ya shirya bai shirya ba walam ya fa alaihi shekun ƙabla an ya halukahun ba wani abu wanda yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala kafin ya halitta Allah kafin ya halitta bayansa wato ba wani abu wanda ya ɓoye ga Allah tabaraka wa ta'ala kafin shi ubangijin ya halitta bayansa komai da komai Allah ta'ala ya san da shi ciki da bai wa alima ma hum amilu qabla an yakhluqahum Allah ta'ala ya san dukkan abin da bayin shi za su aikata mai kyau ko maras kyau kafin ya halitta halitta kafin ya halitta su ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yanda yake cikin sahih bukhari hadisin abu huraira da hadisin abdullahi dan abbas an tambaye shi game da auladul mushrikin adfalul mushrikin yara na mushrikai yaya muko musu take yara na mushrikai wanda suka mutu kansu balaga shin yan aljanna ne su ko kuma a suna tare da mahaifansu lalace Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin Allah da ya halitta su ya fi musana abin da za su aikata in sun girma tunda ya mushiransu suna yara kanana la Allah ba zai shigar da su wuta ba za su shiga aljanna ne shi yasa akwai hadisin samura ibn jundub qala qala li wanda yana cikin sahih bukhari wanda ya tabbatar da cewa auladul mushrikina suna cikin aljanna a kalkashin renan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yanda hadisi yana da tsawo kusan safa uku wanda a ƙarshe ma yake alaihi salatu wassalam mala'ika jibrilu da mala'ika mika'il suka ce wa amma alwildan alladina حوله فكل فكل مولود مات على الفطرة فكل مولود مات على الفطرة قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين duk yaron da aka haifa wanda ya mutu kuma alal fitra kafin iyayensa su canza mai aqida suka ce hatta 'ya'yan mushrikai ce kwarai har 'ya'yan mushrikai su ma suna karkashin kulawar annabi Ibrahim alaihi salatu na na wa amarahum bi da'ati Allah tabaaraka wa ta'ala ya san abin da za su aikata tun kafin ya halitta su ba wani daga cikin bayi na Allah wanda za a ce gashi yana wani ta'addanci yana wani takaddaranci wanda Allah ta'ala bai san da wannan takaddaranci nashi ba tun kan ya halitta shi ba wai a yanzu ba kafin ya aikata Allah ta'ala ya san komai da komai ya tabbata cikin sayo muslim a athar na yahya ibn ya'mar ya ce na kasance ne kana awwal kana awwalan qala fil qadri bil basrati ma'badun bil juhali ma'badun bil juhali kana awwalan man qala fil qadri bil basrati ma'badun bil juhali fantalaqtu ana wa humayd ibn abd al-rahman al-himyari hajjain aw mu'tamirain فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحب أن صاحبي سيكون الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أهد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ده حديث ابن فيروز الديلمي wanda yana cikin sunan na Abi Dawud da sauran littattafai na sunna ya ce na tafi wajen ubayi gudu ka abu faƙultu lahu wa ƙafi na fi she'un min alƙadar fahaddis ni bi she'in fal'allallah an yi zihi bahu a ne faƙara ubayi gudu ka abin lau'annan laha azaba ahala samawati wa ahala arduhi azaba hun huwa gairu zalimin lahu walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahu min a'mali walau anfaqta mithla uhudin zahaban ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار فأتيت عبد الله بن مسعود فحدثني بمثل ذلك فأتيت فأتيت حذيفة بن اليمان فقال لي مثل ذلك فأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك wato waɗannan hadisai suna tabbatar mana da cewa wato duk abin da zai wakana a cikin halittu yana daga cikin imani na yana daga cikin wato abin da kudiri na ahlus sunna shine kai imani da cewa Allah ta'ala ya san da shi ba wani abu da ya buya ga Allah tun kafin ya halitta halittu komai da komai dinnan da yake wakana a yanzu kai ne abin ya bayyana a gare ka amma Allah tabaraka wa ta'ala ya gama da sanin shi tun kafin ma ya halitta komai da kowa da shekara dubu hamsin kamar yadda hadithin abu a abdullahi bin amur ibn al'as wanda yana cikin sayo musulmi ya tabbatar na'am wa amarahum bi da'atihi wa nahahum an ma'asiyati Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci bayinsa da su yi mishi biyayya Allah ta'ala ya umarce su da su yi mai biyayya su ji dukkan abin da Allah ta'ala ya faɗa sannan kuma su bi dukkan abin da Allah ta'ala ya ce wa nahahum an ma'asiyatihi Allah ta'ala ya hane su game da saba mishi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadithi ingantacce wanda yana cikin sayar bukhari zalace kullu ummati ya dukhuluna aljanna illa man aba qalu ya rasulullahi wa man yaba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba zalace dukkan al'umma ta hadisin abu hurairah yace kowa daga cikin al'umma ta zai shiga aljanna sai dai wanda yace baya so sahabbai suka ce kai ya rasulullahi ya za a yi mutum ya ji labarin aljanna da nemar da take cikin da kuma ya ce baya son shigarta zala ce to ga abin da yake muna ba'ani da khalar aljanna duk wanda ya mun biyayya to shi kuma aljanna tashi ce wa muna aswani faqada aba wanda kuma ya ce ba zai mun biyayya ba to shi kuma ya ce baya son aljanna kenan wato shine kaidar ba sai mutum ya ce shi baya son a shigar da shi aljanna ba da bakinsa akwai lisanul hal idan ka ga mutum yana takabburanci game da abin da ya shafi karantarwa ta ma'aiki ba ruwan shi da yi wa ma'aiki alayhi salatu wa salamu biyayya to lallai akwai matsala Allah ta'ala ce mun yi ɗiyar rasula faƙada a ba Allah ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim haditha abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana a ba'ani faƙada a ba Allah ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر به بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه حديث أبو هريرة وأنا هنا تكنسل البخاري نعم
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لهم لم يكن نعم وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته wato dukkan komai na bayin Allah yajiri yana gudana ne bi taqdirihi wa mashi'atihi da kaddarawar ubangiji da kuma san shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara sannan kuma mashi'arsa saboda dama imani da kaddara yana bukace da abubuwa guda hudu kamar yadda malamai suka faɗa shi na farko ka tabbatar da cewa Allah ta'ala ya san da komai da komai al'ilmu ka tabbatar da sanin Allah tabaraka wa ta'ala kan abubuwan da yake wakana gabaki ɗaya saboda Allah ta'ala ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard shin baka da masaniyar cewa hakika Allah ta'ala ya san dukkan abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr na farko kenan sai kuma alkitabatu na biyu shine ka tabbatar da cewa ka yi imani da cewa waɗannan abubuwan da suke wakana a cikin bayi Allah tabaraka wa ta'ala ya gama da rubucewa da su tun kafin ya halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allah yasir وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا ح- ولا يعلم- إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين من قال ده كيو sai kuma na uku shine almashi'atu wato san Allah ya gudana wannan cin abin ba wai hakan din da ya ba ba wai a san ran shi bane yayi ya yi shi ne da san hakan ɗin ya gudana da ganin damar shi mun gane da kyau saboda Allah tabaraka wa ta'ala cewa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu inna Allah kana alimun hakima wa kullu shay'in indahu bi miqdari wato dukkan abin da kaga ya wakana a cikin bayi ba wai kawai abin kitibis bane yawa Allah akwai wanda zamu ga cewa zai so abu amma kuma abu ba zai kasance ba sai yadda Allah ta'ala su masha Allah wa kana malamin sha alamin duk abin da muka so ba shi bane muke gani abin da Allah ta'ala ya tsara ya kasance shine yake kasancewa to wannan mashi'a ta Allah tabaraka wa ta'ala shine mu yi imani da haka nan al-ilmu wal kitabatu wal mashi'atu thumma kuma al-khalq Allah tabaraka wa ta'ala ka tabbatar da cewa shine kuma ya halitta komai da komai da wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim mun gane da cewa khalaqa kulli shay'in wa qaddarahu taqdira wa mashi'atuhu tanfudhu mashi'ar Allah tabaaraka wa ta'ala ita ce take zartuwa la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum ba wata mashi'a ta bayi wanda za ta yi tasiri face dai abinda Allah ta'ala ya so ga su bayi din shi yasa al-insanu yukhattid wallahu yudabbir wa yunaffis dan adam shi hudda kawai yake Allah tabaraka wa ta'ala shine yake tsarawa kuma ya zartar zaka ce zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza wanda Allah ya kaddara zaka yi su tun kafin ya halitta duniya al'abin zai kasance wanda Allah bai kaddara zai faru ba wannan abin abin ba zai kasance ba za ka kaddara la Allah da dare zaka yi karatun alqur'ani zaka tafi ziyara zaka yi kaza zaka yi kaza kuma daren sai ya zo maka da wata fuja'a da wani uzuri karatun ƙur'anin babu shi ba ziyara ɗin ba kaza ɗin abinda Allah ya so ya kasance a wannan daren tattare da kai shi zai kasance la'alla ana sallar magariba barci ya kwashe ka baka yi aune ba kawai sai ka ji ana sallar asuba ka tashi ka ce isha ce ake a ce asuba ce ka ce to ko isha bi ba to amma kai ku kayar hudda da za ka yi karatun izu biyar za ka tafi waje wani abokinka ka sha shayi bayan wannan kuma za ka yi mai ga za ka yi wazab da yan uwa a ranar to amma Allah ya kaddara wannan dama tun fil azar wannan daren ba na wannan bane na barci ne haka ne shi ayin da Allah ya kaddara mun gane da kyau sannan kuma za ka rubuta cewa gobe alhamis ranar da ba a karatu zan yi wanki bayan na yi wanki zan fita nema abinci da almakashi na da sauransu in je in yi yankan hurci abinda Allah ya sa na samu in zo kuma dan abubuwan in yi setin satin sama da shi sai ka waye garin kuma da rashin lafiya ba wankin ba fitar haka Allah ya kaddara ranar alhamis din ta kasance a gare ka mun gane to shi yasa mashi'a ta bayi ba ta tabbatuwa sai in ta dace da mashi'a ta Allah idan Allah ta'ala ya so abu ya kasance to ba ruwan shi da kaso baka so ba in dai shi ya so kasancewa wannan abin dai mun gane da kyau amma mashi'ar ka ita ba ta tabbata sai in ya zamanto ta dace da mashi'ar Allah abin da ka tsara za ka yi ka ce alhamdulillah yau na yi nasara na tsara dama in na tashi zan yi wanki zan je gidan wani zan je in yi kaza zan yi karatun ƙur'ani izu ashirin bayan shi kuma zan ɗan leƙa littafi biyu uku duka alhamdulillah na yi siyo to haka Allah ya kaddara dama mun gane shi yasa ba kowace hudda bace idan kai kake yin najahi cikin ta wanda Allah ya kaddara za ka yi najahi cikin ta to ita kake najahi cikin ta amma wanda Allah bai tsara ba dama za ka yi najahi cikin ta ka rubuta amma wannan shine na dan adam da kale zaman to kai kullum kawai ka zama kawai ballagaza baka da hudda ko kadan ka zaman to kana da hudda wanda Allah ya kaddara da tabbata alhamdulillah ta tabbata shine al-akhdh bil asbab la yunafi at-tawakkul kale zaman kale zaman to kace to tunda dai Allah a hannunsa komai yake da abin da zan yi na duniya dama ya riga da sanin shi bari yi kwanci na akan gado kawai abin da ya faru kawai ya faru sai wannan ai kai shiri ya yi shirme a ta'alamu annas sama la tumkiru zahaban ba ruwan san ba ruwan dinari daga sama ne sannan kuma ba wani wanda ka gan shi da abu a hannun shi ba tare da yaje nema ba to al'akhdhu bil asbab kai riko da sababi sai kuma tawakkal fama sha'a lahum kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya so ya kasance cikin bayinsa shine yake kasancewa abinda Allah ta'ala bai so kasancewar shi ba bayan da za a yi ya kasance ko da bayi sun tattaru akan wannan abu ya kasance shi yasa ma yake alaihi salatu wassalam ga wa Abdullahi dan Abbas da a ce mutane ga baki ɗaya za su tattaru akan su amfanar da kai ba za su amfanar da kai ba face dai da abin da Allah ta'ala ya rubuta dama wannan abin naka ne da a ce mutane ga baki ɗayansu za su haɗu akan su cutar da kai to ba za su cutar da kai ba face dai abin da Allah ta'ala ya kaddara dama wani abin zai afko a kanka hadisin da yake cikin tirmidhi a ina ga nan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi da kan ya hadi man ya sha'u wa yasimu wa yu'afi fadlan duba da lokacin sallah yayi abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk